يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله من فوائد القناعة والرضا بقضاء الله اولا يقول الله تبارك وتعالى في سوره النحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بما كانوا يعملون وقال ايضا وقال أيضا في سورة الغافر وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار عباد الله إن القناعة والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى من الطاعات التي يحبها الله ورسوله ويتكلم فيها العلماء قال علي وعباس والحسن الحياة الطيبة هي القناعة قال ابن الجوزي لا عيش في الدنيا إلا للقنوء باليسير فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش زاد الهم وتشتى القلب واستعبد العبد وأما القنوع يقول ابن الجوزي وأما القنوع فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثله إلا عنده ما عنده وقال أيضا من قنأ طاب عيشه ومن طمأ طال طيشه وصدق من قال العبد حر وإن قنع والحر عبد إن طمع فاقنع فلا تطمع فلا شيء يشين سوى الطمع قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الرضا يوجب له الطمانينة ويرد, وير ويرد القلب وسكوته وقراره وسخط والسخط يوجب اضطراب قلبه ورينه وانزعاجه وعدم قراره يقول أحد العلماء والطمانينة هي سبب سعادة الإنسان ثانيا عباد الله من فوائد الرضا بقضاء الله العز في القناعة والذل في الطمع عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استج- استجفافه استئفافه عن الناس أخرجه الحاكم وصححه الألباني وقال الحسن يعني البصري رحمه الله لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس لا يزال الناس يكرمونك ما لم تؤات ما في أيديهم فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك أخرجه أحمد في الزهد لكن سند الحديث ضعيف فيه زكريا ابن يحيى ابن عبد الله وهو ضعيف كما قال العلماء أو كما قال أهل الجرح والتعديل هو مجهول والإمامة في الدين والسيادة والرفعة لا يحصلها المرء إلا إذا استغنى عن الناس واحتاج الناس إليه في العلم والفتوى والوعظ قال أعرابي لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية قالوا الحسن يعني البصري قال بما سادهم قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم الله أكبر وما أحسن قول من بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها يقول وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كما- عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها الله أكبر وصدق أيضا من قال رأيت القناعة رأس الغنى فسرت بأذيالها م- ممتسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منحنك فسرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ولله ضر من قال أيضا أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلها كثرت ل- لديه تهين المكرمين لها بصبر وتكرم كل من هانت عليه فدع عنك الفضول تعش حميدا وقد كنت محتاجا اليه ثالثا عباد الله من فوائد من فوائد القناعه والرضا بقضاء الله يعني القناعه والرضا بعطاء الله سبب للبركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك فيه صحيح أخرجه أحمد وصححه الألباني في الجامع في صحيح الجامع رابعا عباد الله تحقيق رضا الله تعالى على العبد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عزم الجزاء عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقال الفضيل يعني ابن إياب أصل الزهد الرضا من الله تبارك وتعالى وقال أيضا يعني الفضيل القنوع هو الزهد وهو الغنى القنوع هو الزهد وهو الغنى خامسا عباد الله الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنان كالحسد والغيبة والنميمة والكذب وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة قال ابن مسعود رضي, رضي الله عنه اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحسد أسدا على رزق الله تبارك وتعالى إحياء علوم الدين المجلد الرابع وفي ذلك قيل وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا القانع وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع وأخفضهم عيشا أر أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط نعوذ بالله من هذه وفي ذلك قيل إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره شيئا يعرقه وصدق من قال لا تجزى إلى أسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الظن فإن الله أولى بالجميل وإن الأسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلم فلو أن العقول فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو البر الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman gudunmawar Allah da agajin Allah da taimakonsa Allah ka taimake mu duniyarmu da lahirarmu muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan layi shine cikakken shirye ya Allah ka shirye mu ka ɗora mu kan layin daidai wanda ya bata ya waskace ya kangare ya bauɗe babu mai shiryar da shi sai Allah Allah ka shiryar da mu baki daya Allah ka karawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja da kima da martaba duniya da lahira Allah ka hada mu da shi a farfajiyar jannatul firdausi Allah ka karawa sahabbansa karamci da mutunci Allah ka hada mu da su a aljanna ga baki daya Allah ka yaye mana matsaloli da damoyin da suke damun mu a wannan ƙasa da wannan gari da kuma wannan anguwa mu da wannan masallaci da kuma ko'ina na al'ummar musulmi ga baki ɗaya bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi wannan hudu ba ta hudu ce daga cikin jerin gir hudubobin da muka yi musu take da arriba bi qada'illahi yarda da kaddarar Allah wal qana'at da kuma mutun ya wadatu da abin da Allah ya yi masa kada ya dinga jefa idanunsa zuwa ga abin da ya yi wasu zuwa ga abin da Allah ya yi wasu kamar yadda Allah ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wala ta'du aynaka karka dinga jefa idanunka ila ma wala la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum karka dinga shimfida idanunka zuwa ga abin da muka yi musu ni'ima da hi wanda suke na mata da kuma ainihin wato zaharatal hayatid duniya kyale-kyale na rayuwar duniya Allah madaukakin sarki yace saboda ya fitine su da wannan abu amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa ka sani arzikin ubangijinka yafi alheri kuma yafi wanzuwa kuma ya faɗa masa a wani guri yace la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum karka ainihin wato linga harba idanunka zuwa ga abin da muka yi musu ni'ima da shi da falala da shi ka tsaya iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka wannan hudu ba mun yi ta har guda uku a masallacinmu na miyati to wani zai ce shin menene fa'idoji da alherin yarda da abin da Allah ya yi mun da yarda da abin da Allah ya yi maka da yarda da hukuncin Allah da kuma wadatar zuci me ke fa me fa'idar waɗannan abubuwa da muka ambata a hudodi a hudubobi guda uku wanda idan ka je ka bi su zaka ji maganganu masu yawa akan yadda Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka tsawatar dangane da wannan akwai wani hadisi da muka karanta shi a hudubar mu ta uku wanda ita ne ta kusa da ta ƙarhe shine hadisin ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya ga annabi yana kirga kuɗi sai ya ce ya rasulullahi a bani annabi ya ɗauka ya bashi ya sake ganin sai yana kirga kuɗi ya ce ya rasulullahi a ƙara mun ya ƙara masa wata rana ya ƙara ganin sa sai annabi ya ce kai zo da ya zo sai manzo Allah ya ce masa inna hazal mal kaga wannan dukiya da kake gani hulwun khadiratu koriya ce akan ido tana da daɗin gani in kaga ana kirgawa zai kake kamar ka kwata a hannun mai ita hulwun khadiratun kuma tana da kore tana da kyawun gani tana da zaki a baki tana da kyan gani a ido yace abinda nake so da kai idza ja'aka min hadhal mali shay'un idan wani abu ya zo maka na wannan dukiya min ghairi mushrifin biha ba tare da ka kwallafa rai akai sai ka samu ba yace to ka karbe ta kaje kai amfani da ita yace wa illa in ku ba haka ba fala tutbi'uhu nafsaka kar ka kwallafa rai akan ta sai an baka yace domin yana zubar da mutunci yana zubar da kima daga wannan rana sai yace ya rasulullahi in Allah ya yarda daga yau bazan ƙara neman kuɗi a gurin kowa ba bayan kai marwayacin hadisi yace naga wannan bawan Allah lokacin khalifancin Umar abunan Abubakar afwan Abubakar yayi bota yana bawa sahabbai saboda wahalhalu da suka sha an samu baitul mali a cikin musulunci ya zo yana raba kuɗi sai aka kira wannan sahabi sai ce ba zai karɓa ba aka yi aka yi da shi ya ce ai yayi wa manzon Allah alƙawari wallahi ba zai ƙara karɓar kuɗi a gurin kowa ba wannan fa ba wai ya ji ya roƙa ba kiransa aka yi za a bashi amma yana kaucewa yau ya mutanen mu suka koma ba sa iya yarda da abin da Allah ya hukunta musu ba sa iya haƙuri da hukuncin Allah ba su san cewa Allah yana ganin duk abin da yake faruwa ba da talauci da wadata gaba ɗayansu hukuncin Allah ne kuma jarrabawa ce idan kai haƙuri ka ci wannan jarrabawa Allah na iya maka ɗaukakar duniya da lahira wallahi haka shi ma wanda Allah ya bawa yayi haƙuri da wannan jarrabawa ta akwai yayi iya abin da zai iya wajen taimakon addini da al'umma wallahi zai samu aljanna da izinin Allah wannan sahabi har zamanin sayyidina Umar ya zo wannan sahabi Umar ya yi bota ya ce a kai masa ya ce ba zai karɓa ba sanda Umar ya tara jama'a ya ce ku yi min shaida akan hakim na ɗauki dukiya na bashi ya ce bai so kada kiyama ta tahi ya ci kwalata ya ce na ta haƙi ya ce Umar ka kwantar da hankalinka dukiya ce na ce ba zan sake karɓa a gurin kowa ba bayan manzon Allah ya ce kuma wallahi ba zan ƙara karɓa ba yace kawai shine amma babu maganan ka ta haƙi da a ciki jama'a ku duba sahabbai yadda suke da taka tsantsan da wannan rayuwar ba a ce karka karba ba shi yasa wata rana Umar dan Khattabi annabi ya dauki kuɗi ya bashi sai manza sai Umar dan Khattabi yace wa yace wa manzon Allah atihi man huwa afqaru minni ya rasulullah wannan kuɗi ba wa wanda ya fi ni bukata mana ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce a khudhu karbi yace in dukiya ta zo maka aka baka ba kai ka roƙa ba yace karbi ka je kai uzurin gabanka baka roƙa ba ba wanda yace ba wanda kace ya baka ya dauka ya baka annabi yace karbi dan haka Umar karbi kudin nan ba wani ai na san wanda ya fi ka talaucin amma na dauka na baka yace amma babu bala'i irin ka zo ka kwallafa rai akan abun wani kace sai ya baka to wannan yana zubar da mutunci yana zubar da kima Allah ya ƙara manzon Allah yarda dan haka menene sa'ada menene fa'ida na qana'a Allah ya faɗa mana a cikin suratul nahl aya ta 77 Allah ya ce man amila salihan wanda duk ya aikata aikin kirki min zakarin aw unta mace ne ko namiji wa huwa mu'minun yana mu'mini Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun yi masa rayuwa rayuwa mai kyau sai yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma sai mun saka masa lada sama da aikin da ya aikata aiki idan baka wuta lada goma ba sai Allah ya baka ɗari in baka wuta lada ɗari ba sai Allah maɗaukakin sarki ya baka dubu a can kuwa cikin suratu ghafir Allah ya haɗa mu da marawaitin wannan magana a addannar firdausi Allah subhanahu wata'ala ya haka yato mana dangane da mu'minu ali fir'aun abin da ya faru fir'auna ne yace ya hama nubun li sarhan la'alli ablugul asba kai hama nu gina mun bene ina so na iso sama ne gaba ɗayanta wannan saman gaba ɗaya ina so na kamo ta na iso ta fa attaliya ila ilahi musa ina so in je in leko allan annabi musa nan ai ba ai kafirci ba har yanzu asalin kafirai na gaskiya fir'auna da zai ce aimar bene aimar matakalar da zai hau sama ya gano Allah su ne kafiran hakika ka san fa'ula'ika humul kafiruna haƙa ba Allah ya ce fa'ula'ika humul mu'minuna haƙa ba to waɗannan ma fa'ula'ika humul kafiruna haƙa waɗannan su ne kafirai na gaskiya ba masu munafurtar kafirci ba ba akwai attalili attagazuci ba to an ce shi ma shine na gaskiya na gaskiyar wanda bai ci amanar wannan akidar ba ya fito da ita karara na fata an fahimta banda wanda suke munafurtar akida suna nan nokewa to shi at-talili at-tagazuti ya fito ya bankado yadda akidar take na hakika dan haka fa ulaika humul kafiruna haqqan fir'auna yace ibnu li sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa attali ila ilahi musa ina so in je in gano Allah annabi musa ne wa inni la azunnuhu kadhiba domin ina ganin annabi Musa ƙarya yake bashi da Allah Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali haka nan dai muka kawata wa fir'auna mummunan aikin sa wa sudda anis sabili aka tare shi daga tafarkin Allah ya zama bai biyayya ga Allah bai yarda cewa shi ba Allah bane ba Allah ya ce amma daga ƙarshe wa ma kaidu fir'auna illa fi tababil makircin fir'auna ba bai kasance ba face a cikin hallaka nan da nan fir'auna bai je ko ina ba maka ragargaza rayuwar shi ka je ka karanta yadda Allah ya hallaka shi a cikin ruwan teku yana nema ma ya musulunta Allah ya ki yarda yace yanzu kenan da ka zuma kana barna kuma yanzu kake so ka komo gare mu Allah ya ce wallahi ba ruwana da kai to anan ne sai allazi amana min alif min min qaumi Musa ko min qaumi fir'aun wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna wanda ya ɓoye imaninsa sai ya ce ya qaumi tabi'uni ahadikum sabilar rashadi ya ku mutane na ku bi ni zan shiryar da ku hanya madaidaiciya ta shirya sai ce ya qaumi to inda nake so muhalli shahid kenan ya qaumi ya ku mutane na sai ce inna ma hadhihi alhayatid dunya mata'u ku sani wallahi summa tallahi wannan rayuwar duniyar wani jin daɗi ne ɗan kaɗan wa innal akhirata hiya darul qarari wallahi rayuwar lahira ita ce gidan tabbata duk abin da zaka yi a duniyan nan idan baka yi wa lahira kyakkyawan tanadi ba na rantse da Allah zaka yi ba wa aya zaginta a ranar tashin kiyama wannan shine gaskiyar magana da haka yace ku sani wannan rayuwar duniyar aikin banza take asalin inda rayuwa mai kyau take ita ce darul qarari ita ce lahira yasa lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo suna gina masallacinsa yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah Allah ba fa wata rayuwa fa duk wannan rayuwar ƙarya ce hayaniya ce da bankaura illa aishul akhirah rayuwar gaskiya ita ce rayuwar lahira faghfir lil ansari wal muhajira Allah ka gafarta wa mutanen Madina da mutanen Makka gaba ɗaya sahabbai haka manzon Allah yake rerawa Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira Allah ba wata rayuwa ba wani abu mai dadi in ba na lahira ba dan haka kai mana gafara mu mutanen Makka kuma kai yi wa mutanen Madina ma gafara to Allah kai yi wa musulman Najeriya gafara gaba daya musamman ma na jihar Gombe duk Allah ka gafarta musu musamman na wannan masallaci namu da kuma masallacin mu na miyata da sauran masallatan duniya gaba daya ya to ai gaskiya ne duk so so ne amma ai san kai yafi ko musamman idan ababin tafiya lahira ne sai mun fara gabatar ya namu ya namu ku zo mu je tukunna kafin kowa zai biyo baya ko to wannan shine dan haka yace Allahumma faghfir lil ansari wal muhajira to shine yake ce musu man amila sayyi'atan ka sani duk wanda ya aikata mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a saka masa ba wallahi ba za a saka masa ba sai kwatan kwatinta ka duba wata rahama ta Allah in laifi ɗaya kai laifi ɗaya za a rubuta ma in laifi biyu kai laifi biyu in laifi uku la- zunubi uku in laifi hudu haka amma me zai faru kuma idan ka aikata aikin alheri sai Allah ya ce wa man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ko ya aikin kirki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun musulmi ne mumini ba kafiri ba yayi aikin alheri Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan ba su da sakamako illa da higar da su aljanna kawai yurzaquna fiha bighairi hisabin su kan ma za a azurta su a cikin ta ba tare da an yi kididdigar aikin su ba duk aikin da kai na alheri Allah ya ce ba sai na kirga ba zan dumbuli lada in zuba ma yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu abin ban mamaki ka samu musulmi mumini a wuta me dalili saboda zunubi daya ko laifi daya zunubi daya amma lada daya ko aikin lada daya lada goma man jaa bil hasanati sai ce me falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawa ɗaya zamu ninka masa goma manzo Allah ya ce amma duk da haka a ce musulmi ya sake ya shiga wuta to wannan ba karamin masifa bane ba karamin rashin hankali bane Allah ka tsare mu daga rashin hankali irin wannan to shine yake cewa yurzaquna fiha za a azurta su a cikin wannan aljanna din bi ghairi hisabin ba tare da an yi kididdigar ayyukan su ba to anan shine muka ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana to duk wanda ya aikin kirki ga abin da za a yi masa ko muka ji maganganun Ibnul Jauzi muka ji maganganun ainihin wato wasu malamai cewa man tsaba aishuhu man qana'a tsaba aishuhu wanda duk ya samu qana'a da wadatar zuci to rayuwarsa za ta yi kyau wa man tsama'a tsala aishuhu a tsaishuhu wanda kuma ya koma masa ta yi tsayi a cikin muni Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu to shine sai malamai suke cewa wa ammal qanu'u amma wanda ya samu wadata fala ya hataju ila mukhaladati man fawqahu bai damu da sai yayi gogayya ko kafada da kafada da wanda ya san sun fi shi ba ka san babban abin da ke damun mu shine kullun tunanin mu ya zami irin wani da ke jin dadi yana samun kuɗi mu ma ya za a yi sai mun samu wannan shine abin da duk yake kashe mu mutum sai ya manta da ni'imar da Allah ya yi mar sai ya dawo yana hangen ni'imar da Allah ya yi wani Allah kuma ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba rayuwar kowa muka bashi kasansa a wannan duniya ba lalle bane sai ka kamo wani to shine annan ibnul jauzi yake cewa alqanu'u mawadacin zuci shine wanda la ya'tadu ila mukhaladati man fawqahu bai damuwa da sai yayi gogayya yayi cakuɗeɗeniya da wanda sun san sun fi shi shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wata magana mai ban kai mai ban sha'awa yake cewa unzuru ila man huwa fawqakum a man huwa wala unzuru ila man huwa asfala minkum in kun tahi duba ni'ima ku dinga duba wanda yana ƙasa da ku ku kuma kuna sana da shi sama da shi idan ka raina yawan rigunan ka nawa to ka duba kuma wani ƙwaya biyu ne yau ya sa ɗayar gobe ya sa ɗayar haka ne ko ba haka ba kai kuma goma Allah ya baka ko ashirin ko talatin amma duk da haka ka raina kana harin na alhaji ne ko na malam ne ko na ɗan siyasa ne. kuma ko da tsiya tsiya ka ji mutum ya ce ko da tsiya na rantse da Allah ya na mallaki kaza kai ka san za a yi bala'i akan hanyar mallakar wannan abu ko ba za a yi ba tunda ya ce komai tsiya sai na samu kaza ma'ana duk yadda za a yi ko ya ɗau na wani ko ya saci na wani ko ya zamba cikin aminci ko ya ci amana ko ma me zai yi sai ya mallaki wannan abu ta ya za a yi rayuwa ta kyau jama'a to shine annabi ya ce in za ku duba yanayinku ku dinga duba yanayin wanda ku kun fi su sai ya ce wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dinga duba wanda suka fi ku sai ya ce fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum in kuna duba wanda kuka fi wannan zai dinga ba ku dama ba za ku raina ni'imomin da Allah ya yi muku ba Allah ku ce waye wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a can kuma yace alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran ko wa ahallu qaumahum daral bawar sai ce jahannama yaslawna ba ku duba ba zuwa ga wanda suka sauke mutanansu a gidan bala'i dan sun canza ni'imar Allah da butulci Allah ya ma ni'ima ya zama baka dubanta kana dubanta wani yace to kar ku yi haka wala yubali biman huwa mithluhu kuma bai damuwa da wanda yake kwatankwacin sa ne in indahu ma indahu domin abin da ya mallaka ya ishe shi ya wadace shi karanta littafin Sayyidul Khatir Ibn al-Jawzi ya faɗi wannan abu a shafi na ɗari na dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin da biyu ka je ka duba wannan ainihin wato littafi na Ibn al-Jawzi Sayyidul Khatir Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdaus wa qala aidan ya sake faɗa a wani guri yace man qana'a tsaba aishuhu wanda dai ya zama mai wadatar zuci to Allah zai daɗaɗa man rayuwa wa man tsama'a tsala ɗaishuhu wanda kuma ya koma kwaɗayi to zai kuma samu ƙuncin rayuwa da tsawon rayuwa cikin bala'i da masifa wani bawaƙi yana faɗa yana cewa al'abdu hurrun in qana bawa yana zama yantacce idan yana da wadatar zuci yace wal hurru abdun in qama amma fa ka sani wallahi yantaccen bawa yakan zama tamkar yantaccen mutum yakan zama tamkar bawa in ya zama kwaɗayayye ne shi ina fata an fahimta sai ce faƙna fala tatma yace kai kokari ka zama mai kana'a kar ka zama mai menene mai ainihin wato kwadayi yace fala shay'un yushinu siwa tsama ba abin da ke wato wargaza daraja da kimar mutum irin ya zama yana hangan abin hannun mutane ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa innar rada yujibu lahu tumanina yarda da hukuncin Allah yana wajabtar da nutsuwa wa yardal qal kuma yana yardar da zuciya wa sukutahu ya zaunar da zuciya lafiya wa qararuhu ya tabbatar da ita akan daidai yace wa suqta yujibu ittirabal qalbi shi kwa wato fushi da kuma jin haushi saboda baka da shi yakan sa zuciya ta higa raurawa ta higa tashin hankali ta higa matsala yace sannan warainuhu sannan yakan rauna da zuciya ya zamanto ta samu kaikayi da tsatsa a cikin ta wanzi'ajuhu wa adamu qararihi ta dinga raurawa ta kasa zaman tsama an samu hadisi daga sahal dan sa'ad Allah ya hada mu da sahal dan sa'adu a jannatul firdausi yace jaa jibrilu alaihi salamu ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala jibrilu Allah ya turo shi gudan gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ku ji jama'a wa'azi ba shaidi da kai ba wallahi hatta annabawa ana musu sai dai malamai suka ce duk wata aya da ta ja kunnan annabi ko manzo to ana tauna tsakuwa ne don a bawa aya tsoro ma'ana ba su manzannin ake magana a kansu kai tsaye ba domin su dama Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ba masu saƙo ba ne don haka ana faɗa musu ne don kai mabiyi ka shiga taitayinka amma ba wai don su ɗin suna da matsala ba amma bari ka ji abin da jibrilu ya zo ya gaya annabi muhammadu ya ce ya muhammad ya kai annabi Muhammad Allah ya turo ni in gaya maka ish ma ish ma, ma shi ita fa innaka mayyitun ka rayu iya lokacin da kake bukata in shekara dubu kake so Allah ya ce zai baka in miliyan ɗaya kake so Allah ya ce zai baka amma dai daga ƙarshe dalle zaka mutu Allah ya ce in gaya ma zaka mutu ish ma ish ma shi ita rayu yadda ka ga dama fa innaka mayyitun lalle dai sai ka mutu wa ahabib man ahabbta kuma Allah ya ce in gaya maka duk wanda zaka so shi ka so shi iya ƙurewar so fa innaka mufariquhu billahi allazi la ilaha illa huwa sai ku rabu wata rana haka ne jama'a ko ba haka bane haka ne dole sai ku rabu wata rana dole sai ku rabu wata rana me yasa saboda Allah madaukakin sarki bai sanya wannan duniya za ta dawoma ga wani ba wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ko ba mu sanya wani ɗan adam a bayanka ya dawwama ba a fa in mitta fahumul khaliduna Allah ya ce yanzu in kai ka mutu su za su dawwama jama'a haka ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha komai zai hallaka wallahi sai fuskar Allah ita kadai ce za ta wanzu wa amal ma shi ita kuma Allah ya ce in gaya ma abu na uku ka aikata duk abin da kake so fa innaka mujziyun bihi wallahi sai an ma sakamako da shi idan alheri ne kaga alheri in gaira zalika to kaga gaira zalika kaga ai wannan maganar ana faɗin ta ne ga annabi amma mu ake wa wa'azi saboda annabi ba zai yi abin da ya ga dama ba na ayyuka sai abin da Allah ya zaba haka ne ko ba haka ba da haka maganar kai tsaye mu ake gayawa amma sai aka wajjahar da ita zuwa ga manzon Allah thumma qala sannan sai jibril ya sake cewa ya muhammad ya kai annabi muhammad sharaful mu'mini daraja da kimar mumini qiyamuhu bil layli hine dinga tahi cikin dare yana qiyamul layli karka kuskura a rayuwarka ko a sati a ce sau ɗaya baka tahi ko sau biyu karka yadda da wannan karka yadda da wannan ko a sati wallahi malamai suka ce fuskar mai kiyamun laili ma daban take taraha ta tala'la za a ganta tana sheƙi wata ta walwal tana walwali saboda me saboda yawan ganawa da ubangiji a lokacin da kowa yake bacci shi kuma ya hana kansa bacci yana ganawa da Allah Allah ka ba mu ikon wannan ibada da haka yace masa sharaful mu'min ka sani darajar mumini da kimarsa da albarkarsa qiyamuhu bil layli hine dinga tahi da dare yana ibada yana ibada wa izzuhu izzar bawa kuwa da jin cewa shi wani ne istighna'uhu anin nas shine ya zama ya wadatu daga hannun abun hannun mutane shine muhallin shahi cikin hadisi ka zama ka wadatu daga abun hannun mutane jama'a ana cikin wahala mun sani wallahi duk wanda ya ce maka ba a wahala a Najeriya makiyin Najeriya ne makiyin musulmi ne makiyin talakawa ne duk wanda ya ce ma ba a wahala amma ina so ku sani billahi allazi la ilaha illa huwa sahabbai sun sha ninkin ba ninkin wahalar da muke sha a yanzu ko ba su sha ba sun sha sun sha annabawa sun sha wahalar ninkin ba ninkin idan kashe kashe ake ji ana yi a ƙasar nan ko kun san a zamanin annabawa annabi Muhammadu ya ce akwai lokacin da banu isra'ila suke kashe annabawa ɗari a yini a watar waya ma ɗaruruwa ko dubunnai don allah jama'a annabi ɗaya idan an kashe shi ba ya fi duk duniyan nan ba gaba ɗaya to a lokaci ɗaya a cikinsu ana kashe annabawa ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya akwai kisan da ya kai wannan muni babu saboda haka ba mu ce wannan abun daɗinsu ba wanda ke jin daɗin wannan amma ina mai rantsuwa muku da Allah Allah ne maganin wannan abin kawai kawai kai dai ka dage da ibada dama baka zo baka zo duniya dan ka zauna ba kuma dama ɗayan biyu ne a duniyar nan ko ka mutu ko a kashe ka ko dai ka mutu kai kadai ba abin da ya same ka haka kawai a wayi gari babu kai ka mutu ko kuma wani ya ta'addanci akan kai kashe ka wallahi duk wanda zai mutu ɗayan biyun nan ne haka ne ko ba haka ba ko dai rahin lafiya da jinya ko haka kawai a wayi gari ya mutu ko kuma wani ya ta'addanci akan shi ya kashe shi amma dai mutuwa wajibi ce yasa wani mawaki Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa ita mutuwa da kake ganin ta dole ce kawai abin tambaya shine wacce hanya ka mutu kuma wanne wanne tafarki ka je ka riska da ka mutu amma babu makawa sai an mutu saboda haka idan ka ce ana kashe-kashe a ƙasar nan an yi kashe-kashe zamanin annabawa da manzanni ko ba a daina ba kai zamanin sahabbai nan kurkusa ka ba ka je zamanin annabawa ba ma akwai ɗaya daga cikin waɗanda ba ma sahabbai ba ne hajjaji ibnu yusuf ne tsakafi hajjaji jama'a ba a yi ɗan ta'adda a duniya ko muhammad yusuf alboko harami bai kai hajjaji ibnu yusuf bala'i ba ko shekau bai kai hajjaji ibnu yusuf ba domin shekau ai bai kai sahabin annabi ba to hajjaji ya kai sahabbai sun fi ɗari abdullahi ɗan umar da kuke gani hajjaji ne ajalin shi jama'a sahabbai sun ga irin wannan jarabawai namu ko basu gani ba amma abin tambaya sun kauce wa hanya wallahi basu kauce ba da haka ka sani ko ka mutu ko a kashe ka amma babban bala'in shine in ka mutu wannan mataki zaka taka gaban Allah to wannan sai ya sa duk abin da ake a kasar kai dai kai kokari ya zama hankalinka yana kan ina zaka samu kai daidai a gaban Allah ya zama duk mutuwar da kai ta zamanto mutuwa ce wacce take mai daɗi a gurin Allah Allah kai mana mutuwa mai daɗi ya Allah don haka malamai suka ce wannan shine Hassan al-Basri yake cewa la yazalu kariman ala nas mutum ba zai gushe ba yana da mutunci akan mutane aw la yazalu nas yukrimunaka mutane ba za su gushe ba suna mutunta ka malam tu'atu ma fi aidihim matukar baka kwallafa rai akan abin hannunsu ba kuma haka ne fa'iza fa'alta daga ka kwalla fare akan abin hannun mutane istaghfu bika sai su wulakanta ka su dinga kallon ka ganga ba rifi wa karifu hadithaka ko hira ka zo kana yi wallahi ba za su yadda da magana ba ba za su yadda ba ba wanda zai yadda da kai saboda ya san cewa daga karhe in ka gama maganar zaka ce to alhaji fa akwai matsala wallahi duk maganganunka masu kyau ne duk abin nan ɗinka masu kyau ne amma kana gama ya ka ce to honorable dama abin da ya kawo ni wato kenan duk abin da ka faɗa ɗin can ba shi ya kawo ka ba yanzu wata buƙatar ka ne ta kawo ka kana faɗin wannan sai ka zube a gurin shi abin da ka faɗa ma ya zube a idanun shi haka ne ko ba haka ba amma idan ka kame kanka sai ka ga kai shi kansa yana kunyar ka tashi ka tafi bai baka wani abu ba ka ji ya ce akaramaka Allah dan tsaya mana ina zuwa ya je ya dauko kaza ya dauko kaza ya dauko kaza ya baka ka karba kamar yadda annabi ya faɗa in baka kwalla fare akan abin mutum ba ya baka karbi amma idan ka kwalla fare to idan ya baka zubar da mutunci ne wallahi an gane maganar da kyau ko wanda daga cikin mutane yake suke cewa wal imamatu fid dini shugabanci a cikin addini was siyadatu da jagoranci na siyasa da shugabanci war rif'atu da daukaka la yuhasilu hal mar'u idha stagna anin nas dan adam ba zai ainihin wato same su ba ko kuma zai same su da mutunci idan ya wadatu daga gurin mutane wa hatajun nasu ilaihi fil ilmi wal fatwa wal wa'az idan mutane su suke neman ka ka zo kai musu fatawa kai musu wa'azi kai musu kaza to sai kaga kana samun kima a gurin su saboda ba abun hannun su ne kawo ka gurin su ba wani balarabi yana faɗawa wa ahlul basra yace man sayyidu ahli hadhihi alqarya waye shugaban wannan garin naku qala sai yace alhasan alhasan albasri qala fi ma masadahum da ya aka ya zama shugaban ku qalu he suka ce ihtajna ihtajan nasu ila ilmihi mutane ne suka nemi ya karantar da su wastagana huwa an duniyahum shi kuma sai ya watsar musu da duniyarsu sai wannan yasa ya samu kima da martaba Allah ya kara mana kima da martaba wanda daga cikin mawaka yana cewa ku yi hakuri maganganun suna dan abin nan barin karasa su yana cewa wa ma hiya illa jifatun yana kwatanta duniya ne da bala'inta yace wa ma hiya illa jifatun mustahilatun ita duniya da kake ganin ta wallahi wani mushe ne wanda kowa yana gudunsa jama'a mushe kam ba kowa gudunsa yake yana nisanta da hi ba ya ce to haka duniya take alaiha kilabun hammuhun naditi zabuha sai kuma ga karnuka su kuma sun zo sun kewaye ta kowa sai so yake sai ya figi rabansa a jikin wannan mushen haka ne da ma ko ba haka ba ya ce to haka duniya take wata mushe ce duk mai mutunci ko gudun me yake yi mushe ya ce alaiha kilabun hammuhun naditi zabuha ga karnuka kuma sun kewaye wannan mushe fama suke wajen figar kowa ya figi rabansa sai ce to ga shawara fa in tajtanibha kunta silman li ahliha in kai ma ka nisanci wannan mushan to zaka zauna lafiya da masu mushan karnuka kenan ko in ka nisance mushan to kai ma zaka zauna lafiya da karnuka sai ce wa in tajtazibha in kwa kace kai ma zaka kai wuka ka yanka na za'atka kilabuha to karnukan da suka kewaye wannan mushe za su taso su yi ca a kanka jama'a haka duniya take ko ba haka take ba kamar mushe ce ka batta da masu nemanta su ne karnukanta idan ka koma gefe ba ruwanka da ita sai ka zauna lafiya da wanda su kuma aikinsu ya za a yi duniyarsu ta yi daɗi sai ka zauna lafiya da su fala laka fala bihim ba kai ba su lalaka wala bihim amma daga ka zo kace za ka yi gogayya da su wajen nemanta to za su yi ca a kanka kai Allah ya ji kan malamanmu ya haɗa mu da su a aljanna wannan karanta a cikin jami'ul ulumi wal hikam zaka samu ƙarin bayani dalla dalla wannan kubaiti ka karanta shi a cikin jami'ul ulumi wal hikam dai kamar yadda na faɗa Allah ya mana rahama wani ko sai waye ce ra'aytul qana'ata ra'sul yana naga cewa wadata ita ce kololuwar wadata zuci ita ce kololuwar wadata yace fasirtu a fasirtu bi adyaliha mumtasikun sai na je na zike jelar wadata zucin da na rike jelar dan mu tafi tare yace fala yarani ahadun ala babihi babu wanda zai ganna nazo kofar gidansa wai nazo neman wani abu yace wala yarani bihi mumhanikun kuma ba zai ganni ba nazo ina ainihin wato kishin gida ko ina ran kwafa a gabansa ina so sai na samu abu hannunsa yace fasirtu ganiyan bila dirhamin sai gani na zama kamar wadatacce amma ban da ko kwandala idan mutane suna ganin ka cikin murmurfin asiri kuma sun san ba roƙonsu kake ba dan Allah suna ma kallon a wadata kake ko ba sa ma kallon haka suna ma kallon haka amma fa ta iya yiwa da za da tsautsayin 500 zai hada ka da wani akan wannan hanyar to sai dai Allah ya kubutar da kai amma baka da 500 din zaka biya shi amma ganin ka suke a wadace saboda sun san ba ruwanka da su yace amurru alan nasi shibuhul malik dan haka ina wucewa kan mutane kamar sarkin gari saboda me saboda yadda nake da kima a idan mutane Allah ba mu iko rike mutuncin mu walillahi darru man qal Allah ya rahama ga mutumin da yace arad duniya liman hiya fi fi yadayhi ina kallon duniya ga wanda duk take hannunsa azaban kulluha kathurat ladayhi gaba ɗaya azaba ce ta tattaru a hannun shi musamman jama'a wanda ya tara kuɗi ta hanyar yaki halal yaki haram 'yan siyasar mu ku ji tsoron Allah wallahi tallahi dukiyar jama'a da kuke tarawa babu gaira babu sabab wannan mawaƙi yace wallahi azaba ce a hannunku haka yake kallanta kuma wallahi haka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai atadruna manil muflis kun san waye tambadadde watsatse wanda bai da albarka duniya da lahira suka ce almuflisu fina almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata tambadadden cikin muhini wanda bai da kwandala bai da naira bai da kayan more rayuwa manzo Allah ya ce ba haka bane almuflisu fi ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi siyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin zai zo yayi sallah yayi azumi yayi kaza yayi kaza amma fa ya ce qadisha ta mahaza wa baraba haza wa akala mala haza annabi ya ce amma zai zo lahira ya zagi wani ya ci mutuncin wani ina fata an fahimta ya ci dukiyar wani manzo Allah ya ce fa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi sai a dinga ɗiban ladansa ana biyan wanda ya cuta sai idan ayyukansa na alheri sun kare bai biya bai gama biyan wanda ya cuta ba manzo Allah ya ce sai a ɗebo zunubinsa sai a yi talabta mihi thumma turiha fin nari annabi ya ce sai mala'iku su dakike yasa cikin tsakiyar wutar jahannama babu bala'in da ya wuce wannan jama'a mu ji tsoron Allah musamman 'yan siyasar mu wanda a cikin nau'ukan wanda suke tara kuɗi a ƙasar nan babu wanda zato mai girma ya fi tsarfi a kansu cewa ba dukiyarsu ba ce na rantse da Allah irin 'yan siyasa su ne wanda zato ta ko ta ina mutum ne malam kun tura shi da ƙyar wani shugaban ƙasar ma sanda aka tara har kuɗi jama'a ko ba haka bane malam Jamilu ba sai da muka yi ta turawa ba mai ɗari biyu mai ɗari biyar ya tara kuɗi muka yi ɗalab ɗalab ya haura sama sai wani takalar da mu sai gashi waɗanda suka kabinet ɗin sama ba a san adadin kuɗin da suka tara ba malam to haka za ku zo ku tsaya kan mutum ku hi ku fita ku shiga ku kai ku bari ku kai gauro sai ya hau yana hawa to shi ya hau ko kuma kun faɗi to shi ne yake cewa azaban kulluha kasurat ladaihi ina kallon dukiyar da waɗanda suka zalunci jama'a suka tara yace na rantse da Allah gaba ɗaya azaba ce suka tara a hannunsu kaga gwamna malam bai da hammi sai kuɗi malam kana da kuɗi tun fil azal dama kai mai kuɗi ne ko dai kai ɗan kasuwa ne ko kai ɗan kwangila ne ko kai ɗan kaza ne ko kai ma'aikacin gwamnati ne dama ka yi famanan sakatare ka yi kwamishina ka yi tun kafin ka zama gwamna dama ka tara kuɗi amma ya zamanto a yanzu ba ka da hammi sai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ba ka da wata ajanda sai ya za a yi kuɗi su shigo ma ya ce tuhinul mukurimina laha bi sugurin tana ainihin wato kaskantar da wanda suka bata karamci wa tukrimu kullaman hanat alaihi amma duk wanda ya wulakantar da kuɗi ya watsar da duniya ita kuma sai ta dinga karrama shi jama'a haka ne ko ba haka ba shine wa tukrimu kullu man hanat alaihi duk wanda duniya ta zama wulakantacce akan wulakantacciya akan idonsa ita kuma sai ta daga shi tana cewa zo mu tafi yana ba zan je ba tana sai ka zo yana ba zan je ba sai ga shi yana gudunta ita kuma tana ta zuwa don haka ko guji in kana neman duniya to guje ta kai wallahi barin gama ko mace ne idan kana ce mata da I love you ko wala watsar da kai za ta yi ko ba haka bane jama'a ka kira ka sake kira ka daga ka sake kira ka daga ka sake text ce kai wannan ya ishe ni wallahi ko tana son ka wallahi watsar da kai za ta yi to haka duniya take in ka matsa mata da nema ina mai rantsuwa ma da Allah wancan kalar da kai za ta yi wallahi dan haka wannan mawaki yake cewa wa tukrimu kullu man hanat alaihi sai yace fada an kal fudula ta ish hamidan ta ish hamidan ina baka shawara ka watsar da abubuwan dadin rayuwa wasu abubuwan da ba wajibi ba ka watsar da su zaka rayu cikin aminci da kwanciyar hankali yace wa qad ma kunta muhtadan ilaihi hakika dama baka da baka da bukatar wannan abun na wannan abubuwa na dole sai ka same su an gane maganar da kyau ko ɗan uwa maganganun suna da yawa malamai sun yi maganganu da yawa wanda suke da alaka da wannan matsala amma lokaci ya riga ya kuri zan dakata a nan wala Allah sai hudu ba ta gaba mu samu mu karasa sauran abubuwan da malamai suka faɗa dangane da kana'a da kuma wadatar zuci gami da yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta mana dan kuma kuna ci gaba da karantarwa da wanda ya yarda da ku da wanda da ma ya ji bai yadda da ko ba oho masa shi ya sani amma dai ko kun tsaya kun rike wuta daidai gwargwado Allah ya muku albarka ga baki daya Allah ya saka muku da alkhairi da limamanku da ladananku da duk wanda suke zuwa su karantar a wannan masallaci Allah ya biya ku da aljanna shi ko uban gayya uban tafiya Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare muna ma addu'a Allah ya kara ma lafiya Alhaji su gaba da dafa ma akan wannan aiki abu na biyu jama'a muna gabatar da ta'aziyyar mu ga wani daga cikin ƴan uwana kuma abokaina malam Murtala Garba Kobi jiya da daddare kusan sha biyu da wani abu ko sha ɗaya da wani abu ya kira ni cewa matarsa Allah ya mata rasuwa wannan bawan Allah wallahi abokina ne kwarai da gaske domin lokacin da na taso nake karatu ga kawuna na san yana cikin wannan masallaci domin ya zo na san ya zo shi ya sani wannan bawan Allah shi yake ɗauka ta mu je mu yi leburanci na kwaɓa siminti na ɗora ko na kwaɓa na ɗauki bulok na miƙa in an tahi ya bani naira ɗari uku ɗari huɗu ɗari da hamsin da shi nake biya har na gama makaranta ta ta ATC aji shida shekara shida ba kafin wannan dama muna tare da shi sannan wannan kuma ta zo har dai yau ɗin nan da nake magana muna tare da shi matan nan tasa da ta rasu sunanta Aisha amma an fi saninta da momi ni ɗin nan ni da shi muka je har kofar gidansu hira ta farko da ni da ita da shi yau ɗin nan ta aure da ƴan mata guda biyu har tana da jikoki wannan baiwar Allah shekara kusan 26 yanzu nake muku magana zuwa 27 muka je aka ɗaura aure da wannan baiwar Allah ni ne masa babban aboki har aka yi komai aka gama jiya da daddare a gurin haihuwa Allah ya ɗauki rayuwarta ba kuma wannan ne abin da zai baka mamaki ba wallahi tallahi duk wanda ya san yadda suka rayu wallahi sai ya jinjina wannan mata saboda ɗaya daga cikin alkhairanta bari in faɗa muku domin yau a duniya mata sun kwallafa wa kansu masifa akan matsalar ƙarin aure wallahi ina zaune mijinta shi abokina ya kira ni ya ce min malam momi ta sai da filinta ta bani ta ce in cika ta in ƙaro mata filinta da ta saya da dukiyarta tela ce ɗinki take ɗari biyu ɗari uku da haka ta tara ta sai filin amma wallahi haka ta ɗauki filin nan ta sayar da shi ta sayar da shi ta ɗauki kuɗin gaba ɗaya ta bashi ta ce je nemo mata ita ta yi kaɗan a cikin gidan nan yana da kyau a samu wata wanda za su taimaka wajen tarbiyyar 'ya'ya da Allah tana da yawa irin waɗannan matan ba su da yawa ba su da yawa ba su da yawa yau sun ɗora kansu fitina da masifa da faɗa da takulin juna kowace ta gagara haƙuri da 'yar uwarta amma irinsu su Allah ya taimake su ba wai maganar ma kai ka ƙaro su tayar ma da bala'i ba a'a su ɗauka su baka ka ƙaro wata Allah ya mata rahama wannan baiwar Allah Allah ya gafarta mata Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi malam murtala garba kobi muna ma ta'aziyya da wannan rashi da Allah ya jarrabe ka da shi domin rashin mata malamai suka ce kaɗan ya gaza rashin uwa kaɗan ya gaza rashin uwa musamman mata uwar ƴaƴa ka tashi da ita a taho tare an yi rayuwa ta yi nisa tare Allah ya ɗauke ta gaskiya sai mutum ya yi haƙuri kwarai da gaske muna addu'a Allah ya baka haƙurin wannan rashi kuma Allah ya mata rahama daga ƙarshe muna so a saka malam Musa Yusuf Asadu Sunna a cikin addu'a jama'a alimtu ma alimtu fihi na san abin da na sani dangane da wannan bawan Allah musamman akan harkar abubuwan da suka shafi tsaron ƙasar nan. Malam Musa Asadu Sunna ya saka kansa cikin wannan abu dumudum kuma da izinin Allah ana yin nasara. Wallahi tallahi mu shaida ne ana yin nasara. Ya Allah ka ƙara wannan dattijo lafiya da imani. Allah ka ƙara masa kariya a cikin wannan abin da yake yi. Sannan gwamnati da take ƙoƙari wajen daƙile wannan matsala. Muna addu'a Allah ya bata nasara. Domin ba za mu ce kada a yi nasara ba domin ba a yi nasara ba ai mu ne ba mu yi nasara ba. duk abu na alheri in an tunkaro ku yi addu'a Allah ya tabbatar da shi kar a yi ta zage-zage jama'a a yi musu addu'a Allah ya shirye su kuma Allah ya ba su nasara akan wannan yunkuri muna addu'a Allah ka samu gama da duniya lafiya a sake yana ƙara samun sauki muna addu'a subhanahu wata'ala ya ƙara mata lafiya yan uwa na tsawaita muku da yawa ba a cika kaiwa iwar haka a masallacin nan ba don Allah ku yafe min a yi haƙuri a yafe ni da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah kuma ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya sa albarka a wannan guri da sauran masallatanmu Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna da zama komarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا عملا متقبلا محموبا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله